ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسلة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قلوب الأقلاب فريد دهري على الإدلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين بجاه رسول الله ورضي الله عن كل من تألق بأزيال أهل الله من أينما كانوا من كاف إلى كاف يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المحذر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يومنا زمان 90 ديدي a cikin jawahirul ma'ani muna fatan ubangiji Allah ya buɗa mana ya sanar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau annabta na annabi Adamu alaihi salatu wassalam shine aka tambaye Shehu Tijani wasa mai tuwo ya kulu radiyallahu anhu naji Shehu Tijani yana cewa inna nubuwata sayyidina Adamu alaihi salam cewa annabi Adamu annabtarsa tukaz min muzmanil aya ana gane ta ne daga aya lamin zahiriha ba zahirinta ba qutlahu sai na ce masa wal ahadisu sahiha hadisi sahihi hal fiha ma yadullu ala nubuwatihi amla shi ma a hadisi akwai abin da yake nuna annabtan annabi adamu ko babu kala sai shauda ne ce illa ma ruwi annabi na sallallahu alaihi wasallama sai abin da aka rawaito daga manzon Allah kala manzon Allah yana cewa inna sayyidina adamu sayyidina adamu nazalat alaihi sahifatul hurufi akwai harafai takarda na na harafi wanda ya sauko masa wa fiha tis'atun wa ishirun harafan akwai harafi 27 mai da tara qala lahu ba'du sahaba sai sahabbai suka tambaye manzo Allah inna ha samaniyatu wa ishruna ya rasulullah ai kaman ashirin da takwas ne harafan qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce bal tis'atun wa ishruna ishirin da tara ne qala sahabi sai sahabi ya ce bilamil alif akwai lamul alif yana ciki qala na'am sai ce eh yani anna lamal alif domin lamal alifi murakkabun min harafaini harafi guda biyu ne lamun eh lamun yawa lamun alif kaga za gan shi kaman ɗaya ne kaman la la in ka sashi akan harafi ɗaya ne ba haka bane domin akwai la din akwai alif to wannan alif din a kwance ta zo haka to amma wannan za ka tana zuwa a haka duka ga baki daya gwargwadon irin rubutu tun da rubutun na larabawa daban-daban ne yawa to in ta zo alamun haka mai kaman an mata siffan takwas ai kaga za ka ganta kaman ɗaya ne to ma amma alif ne da lamun sai mazala ya ce da lamul alif murakkabun min harafai ne ya hawa ne daga harafai guda biyu su makala sheikh radiyallahu anhu sai shehu jani ya ce innan nubuwatu sayyidina adamu annabtan sayyidina adamu tukhaz min lafzil hilafati ana iya gane shi da hilafa hilafa cewa shi halifan Allah ne ana iya gane shi li'anna man istakhalafahu al-haqu domin duk wanda Allah ya mai da shi halifa labudda an yakuna fihi ma'anan dole yana da wata ma'ana ma min mustakhalifuhu ba kowa yake yin istiklafin saboda ha huna ihtawa ahu ala jami'il asma'il kauniya to anan ne aka tare shi akan dukkan sunaye na kaunu wal ilahiyya da na ila allati biha nizamul kauni wa qiwamuhu wanda shine tsanin kaunu kuma tsayuwan kaunu kama qala subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce wa allama adama asma'a kullaha allama adama asma'a kullaha sunaye Allah ya sanar da annabi Adam sunaye dukkanta kaga wannan allama adama asma'a Allah ya sanar da Adam sunaye kullaha dukkanta to abinda ake nufi anan wannan babu jibrila tsakani kaman wa Allah makamalan takun ta'alamu ne kaman wa allamnahu sun'atul labusi kaman wa allamnahu mantiqat dayri kaman wa wa allamnahu min ladunna ilman wannan shida yazo a qur'ani annabawa biyar wali daya allama allama allama allama allama wannan Allah ne mubasharatan babu jibrilu a tsakani eh su shida ne na'am wa allama adama asma'a kullaha wa ilmuhu bi hadhihi al-asma'i sanin sa da wayannan sunaye far'un an siddiqiyatin ai yanki ne na siddiqiya walakin al-far'u huna abinda ake nufi da far'i anan ala min al-mutafarri anhu ga wanda aka yanko abin daga gare shi yake wa siddiqiyatu ita siddiqiya la takunu illa an ahkami takalifi ba ta yiwa sai tana da hukunci na takalifu yi bari wal ahkamu takalifatu shi kuma hukunci na takalifi la takunu nashi'atun ba ta zama mai tasowa illa an ahbarin nubawiyya sai dai daga hukuncin annabta eh sai daga hukuncin annabta wal ahbarun nubuwa shi kuma labarin annabta la takunu illa min Allah ba ta zama wa sai daga Allah li ba'd anbiya'ihi wasu daga cikin annabawansa aw min nabiyin ko kuma daga wani annabi li ba'd atba'ihi da wasu wanda suke bin sa wasu wanda suke bin sa wa sayyidina adam to annabi adam sabata lahu jami'a ma zakara duk abin ma zikira duk abin da aka ambata ya tabbata a gare shi min khilafatin shi halifan Allah ne wa siddiqiyatin shi kuma siddiqi ne kaga ai maratib guda biyu kenan to wannan ya nuna alaman annabi adamu annabi ne ya nubuwati kenan wannan duk kowa ana iya sani to amma an iya ganewa shin annabi adamu akwai alaman cewa shi annabi ne to kaga daga allama adamu asma allama adamu asma kullaha wannan ya nuna maka siddiƙancin annabi adamu kuma siddiƙiya shine daga nan ne nubuwa take hawa nubuwan to da risala ne da risala ne to shine kaga na farko an saukar da littafi ɗari da hudu ne ɗari da hudu guda hamsin aka ba annabi shi su guda talatin aka ba wa idrisu annabi idrisu guda goma aka ba wa annabi isa guda goma aka ba wa annabi ibrahim to wannan sahifa ɗin ta farko ta annabi adamu ta sauka a sahifatun ne domin ita ce in ka duba alifin ba'un zuwa ya'un harafi nawa ne 29 ne shi ne dalilin wani sahabi ya ce wa manzala ya rasulullah ai inna ha samaniyata wa ishiruna 28 ne ya ce bal tis'atun wa ishirina 29 ne wannan harafin kuma shine qur'ani ai domin duk qur'ani ai bai fita daga wani gudun da ba hakan ba ƙur'ani ko ina ya fita daga wannan harafan ne haka ne ba to daga ciki shi su yana tare ai dan annabi adamu ne dan annabi adamu ne to amma kaga annabin farko wanda ake magana annabin farko shine annabi nuhu saboda shi rasulu ne saboda kanan nasu ummatan wahida daga annabi adamu zuwa annabi nuhu babu kafiri ko ɗaya a duniya babu kafiri kuma shekara dubu ne ba kafiri ko ɗaya a duniya kanan nasu ummatan wahida fa ba asallahu nabiyina mubashirina wa munzirina to a wannan lokacin ne aka ba da izinin a yi a bari a yi a bari wallahu ala to wannan abin da ake barwa wasai na adamu sabata lahu jami'a ma zukira min khilafatin wasu dikiya wa laysa qawluhu nabiyyun babu wani annabin da aka bashi annabta kafin annabi adamu fasabata annahu nabiyyun alayhi salatu wassalam sai ya tabbata shi annabi ne to shi annabi aksari wani daga shi sai matarsa wani daga shi sai ɗansa wani daga shi sai ‘ya'yansa ba su da yawa amma rasulu ana kiransa da mutane da yawa saboda haka akwai waɗanda suke fita da mutane goma kaga annabi nuhu kan ai yayi tis'ani'a wa hamsuna sana ko ya da'un nasu ilallahi yana kira mutane zuwa ga Allah shekara ɗari tis da hamsin to shekara ɗari tis da hamsin ɗin nan mutanen da aka samu kwata-kwata a zamaninsa wanda suka tsira a ruwan na mutane tamanin ne mutane tamanin ne to kaga sauran annabawan haka waɗansu suna da mutane ashirin wasu suna da mutane ɗari wasu suna da mutane wanda dai ake ganin ya fi yawan mutane shine annabi musa annabi musa domin manzala sallallahu alaihi wasallam ce ya ga zugan waɗansu zumra za a tafi da su sai ya ce sai ya yi tambaya sai aka ce mutane annabi musa ne ya ga waɗansu mutane ya ce aƙalla min rahaɗin to rahaɗu kuma in aka ce rahaɗu mutane da ba su kai goma ba su ake kira rahaɗu to irin wayannan dai abubuwan ga sunan suna nan da yawa cikin hadisi fasabata annahu nabi alaihi salatu wassalam wa tartibu hadha shakali hawan wannan shakali ma'lumun liman yaqilahu sananne ne ga wanda yake da hankali ko wanda ya hankalta wa kadhalika ayatu qawlu haka nan ayan nan ta fadin sa azza wa jalla fa ma yati annakum minni huda ka gani fai ma ya ce yannakun minni huda ko shari'anku ta zo daga hannuna ba da ƙauri ta'ala ihbidu ku sauko daga sama ihbidu min hako fa innal hidayatu fa innal hidayata ita shari'a la takunu min Allah ta'ala illa liman arada an yakuna hadiyan ba ta kasancewa daga Allah sai in ba ta kasancewa sai in Allah yana nufin mutum da shirya mahadiyan abin shiryarwa kuma wa za la ya kunu baya kasancewa samu mutum da wannan imma ya ce na kun minni ka gani huda wa za la ya kunu illa nabiyan ba a samu hadayu hudan illan nabiya sai dai annabi an warisan nabi ko wanda ya gaji annabi to kaga ashe kenan nan ba warisun bane wa huwa nabiyyu nafsuhu wa sayyidina adamu shi kuma annabi adamu lam yaris nabiyan bai gaji wani annabi ba balle a ce ya gaji annabta fasabata annahu huwa nabiyyu saboda haka sai nuna annabi adamu shine annabin kawai faradiyallahu an saidina Allah ya yarda da shugaban mu Shehu Tijjani ma a ga wasahu anil ma'anil gamida mamakin nitsansa cikin bincike akan hukunci wanda yake mai- masu wuya eh hukunci masu wuya wannan hallale wannan mushkilan hallale wannan mushkilan ba kowa bane ba kowa bane in an tambaye ka dalilin annabtan annabi adamu to ya ishe ka wahala to amma kaga gashi nan ya ce ana ganewa ne daga ayan ƙur'ani amma ka gane shi annabi ne haka baya yiwa amma ana ganewa ne daga ayan alƙur'ani sai kuma hadisin manzo Allah da ya ce an saukar masa sahifa na harafai guda 29 ya ce to allati lan yasbiq biha ba wani wanda aka samu kafin shehu tijani yayi irin wannan bayanin eh lan yasbiq biha ba wani wanda aka samu wanda yayi bayani kafin shi to abin kuma yadda ka san duba a duba google haka ake cewa a yanzu ko to su na can din sun riga sun duba google din saboda sun san ilimin sun san karatun in aka faɗa ya ci ba wanda ya faɗi wannan kalma in aka duba sai ga ba za a same shi ba ba wanda ya faɗi irin wannan amma shehu tijjani shi ya fara zuwa da shi kamar hukuncin shayarwa ne a cikin malikanci gabaki ɗaya ba wanda ya taɓa zuwa da shi sai shehu tijjani ne ya kawo in dai namiji dole sai ya shayar da mace to mace ita ma akwai haƙƙin a kanta saboda ciyarwan su biyu ne Allah ya ce shi kaɗai ne ya faɗi wannan hukuncin a cikin fikin malikanci shehu tijjani to irin wannan gawamilul umur na ulumu yadda yake fitar da ilimi eh, ya tsare ya ware ya cire shi haka ya karkaɗe ya ce gashi nan to haka shehu tijjani yana da wannan haka Allah ya bashi in ta min imla'i ala muhibbina wannan abin da ya kawo a imla'in su kenan ga masoyi musayyidi Muhammad bin Mushiri wa bi imla'i alaina katabtuhu imla'in sa a wajen mu ne na rubuta wasu atu radiyallahu anhu an tambaye Shehu Tijani radiyallahu anhu an ma hakallahu an halili abinda Allah ya kawo hikaya ga Halilu alaihi salatu wassalam fi qauli ta'ala cikin fadin Allah faƙala inni saƙimun da ya ce inni saƙimun saƙimun ɗin nan wato ni marar lafiya ne to wannan a kansa ne tani al'askam wasu suka ce rashin lafiya ne a kan askamu da saƙim na jauhara to askamu da ake nufi na shehu tijjani wannan a dalilinsa Yusuf bin Ismail al-Nabahani ya komo ɗariƙan Tijjaniya a kan kalman askam domin da aka zo nan gurin sai ya nemi gyara kalman wannan neman gyaran kalman ya zama masa tashin hankali domin yana ɗariƙan arrusiya ne wannan dalilin dawansa ya karɓi ɗariƙan Tijjaniya kenan saboda ya yi gane-gane wanda ya ɗaga masa hankali shi kuma zamanin su daya sun yi zamani da shi ibrahim ne masoyin annabi muhammadu ne matuƙa bai daɗe ba bai daɗe ba a ɗaya bata ligarra ai ai masoyin annabi ne ai yana da littattafai yana da yana da hadisai yana da hadisi sosai ga yana da littattafai alƙali ne a yi shi ra'ayatul kubra alal alami littafin da ya kawo saboda dasisan boko shi ya yi shi a yi ra'ayatul kubra alal alami shi ya yi shi منتخب منتخب eh, wani hadisi ina da littafin a cikin labirari na yana da littattafai shi ya yi hujjatullahi alal alamina shi ya yi jawahirul bihari sifili biyar ne akan annabi muhammadu Mm. Eh, yana da littattafai amma duk ta hasusinsa annabi muhammadu ne Eh, duk ta hasusinsa annabi muhammadu ne Mm. a kan wannan sikimin ɗin Eh, wa ƙaulu ta'ala ubangiji ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza bal fa'alahu kabiruhum haza babban su wannan shi yayi wa fi wa fil habari waya ukhutin waya ukhuti yar uwata ce fi zaujatihi cikin matarsa da yace wahiya ukhuti kalmansa inni saqimun nan magana na biyu bal fa'alahu kabirum haza wajen sare gunki na uku kuma matarsa da aka tambaye aka tambaye shi waye wannan yace hi yar uwata ce kuma matarsa ce to wannan kalma shine shehu janifa jaba radiyallahu anhu فكل هذه القولة الثلاثة وإنما غنغنو غدا أكو مباهة للحليل دك مباهي نيجا سيدنا حليل عليه السلام فإنه مشروع domin shi annabi ne na shari'a wa halifatun kuma halifa ne fa'ala zalika ya aikata haka da izinin ilahi ubangiji ne ce ya faɗa haka ya faɗa saboda haka halal ne fala tuzanu af'alahu wa la tuqasu ala ghairihi ba za a yi mizanin aikin sa kuma ba za a yi kiyashi da aikin waninsa ba a shi ma'amuri ne min Allah saboda haka wani ba ma'amuri bane kaga tunda mubahi ne cikin ya faɗi haka wannan babu wani abu la'annahu ma arada biya illa al-haq babu abin da yake nufi da wannan kalmar sai gaskiya wa kullu ma yazduru minhu fahuwa muwafiqun li shari'ati duk abin da yazo daga wajen sayyidina Ibrahimu to ya dace da shari'arsa li shari'atihi saboda shari'an ba iri ɗaya bane tauhidi ne ɗaya amma shari'an kowa yana zuwa ne ala qadarihi shi yasa annabi Harun annabi Ibrahim da shi da annabi Ludu Haran garinsu daban-daban ‘yan uwan juna ne’ amma annabtansu ɗaya kowa annabi ne amma kowa garinsu hukuncin garinsu daban wannan ma hukuncin garinsu daban kowa a garinsu irin hukuncinsa daban yawa amma tauhidi ɗaya ne la ilaha illallahu Musa Rasulullahi ko Isa Rasulullahi ko Ibrahim Rasulullahi ko Ludu Rasulullahi wannan ɗaya ne amma wajen tafkiki fakki zuwa akwai bambanci saboda ai ɗaba'iru suna canzawa ko a nan ne yawa ko yanzu kana son ka yi adalci in da ka raba hukunci to ka yi hukuncin da ka ga wani, wani dokan mutanen kano daban yadda mutanen kano in ka amsa fatawa a nan jos za ka iya amsa fatawa amma in ta koma kano ta zama tashin hankali eh amma daga nan zuwa kano kano su kuma su yi fatawansu su ba da fatawan in ya tsallake ya dawo nan sai zama fitina sai zama fitina eh akwai kuma duk shari'a ne amma ko a haka ana iya ganewa ana iya ganewa za a gane akwai wani gurin da a gan shi hukuncin domin haka tashi za a yi hukuncin sai an duba irin bi'a ɗabi'a kamar hukunci a wajen malamai a ƙasar zaria za ga hukuncinsu wani abun in suka tsaya suka yi in aka ɗauki hukuncin aka mai da shi sakwato ba zai aiki ba ba zai aiki ba kuma yana nan da yawa kofofin daga aure har abubuwa za ga nan sai mutane ce in ba a yi kaman maiduguri misali idan aka ɗauki auren da suka ɗauka domin adatun nashi kan sunnati al'ada mutane yana zama kamar sunna idan ya dawo ga- kuma in aka zo aka ce an an rusa abin sai a ce an an rusa iyayen an rusa komai babu wani abin da zai yiwu to za ka ga illa za ta fito kuma to nan kuma in aka zo mu nan middle ne gaskiya ne abubuwanmu ya sha bamban da abubuwan mutane da yawa har arewa ɗabi'a mu da su ba iri ɗaya ba ne to haka annabawan suke eh shi yasa duk fatawa ɗaya in ka ga an gauraye fatawa ɗaya da mutane ba za a iya ɗauka ba shi yasa midiya da yake ta shigo idan mutum ya ba da fatawa to in ya bayar a level ɗin wanda suke tare da shi a gurin da suke tare da shi to um, level ɗin gurin da ya bayar fatawan da ta yi amfani amma in aka kai ta wani guri ba ta yi amfani ba to in wani na can ya ji ya ɗauko to sai a ce sai sai a fara mai da martani to kuma ba haka bane abu ba haka bane rashin sani ne saboda fatawan irin na nan ne saboda akwai yana tahassusi da kabila fatawa sannan yana tahassusi da gari yana tahassusi da bi'a da ɗabi'a duk yana yi eh a yi hukunci kaza wanda zai tsaya iya nan ne amma in ya tsallaka can sai an je kuma an gane me hukuncinsu to rashin istinbadi da rashin ijtihadi da zama a yadda aka kawo mutum farko yadda abubuwa suke tun farko a haka suke shi yasa duk fatawan da um, yawancin malamanmu na fiƙiyo suka yi na baya to ba za- ba zai tafi akan wani mizani ba in ya tafi akan kasuwancin da ake yi na wancan zamanin in a yanzu ne za a yi a wance kale yake a wance kale yake baya amfani ba zai yi amfani yanzu ba saboda in ka duba shi zai ga a san shi ma tashin hankali ne tukunna don ka zo ka ce za ka yi tadbikinsa ta ina za ka yi a wani mizani za ka sa shi ya zamo ya karɓu kaga musa kawai misali fatawan ah, pos ka auna shi ka gani ai da ko yanzu mutane sun fara tambaya na kan wannan din haka na ce musu a yanzu canjin kuɗi ka je ka yi in aka yi maka a ba- ka ba da naira dubu misali ko ka ba da dubu goma ka ba da naira dubu ni a nan ni abin da na ce ya halatta to amma wanda aka je wajensa shi kuma wani gurin zai je za ka ce haramun ne amma me madogaransa amma nan dogara na shine abin da ya sa ya halatta kai me ya hana ka ka je ka yi
wahala to tun da wahalar ne to kai wanda zai yi maka to sai ka biya shi ya yi hukuncin ya yi
wannan shi ne dalilin da ya zama halal kenan amma nan zuwa gaba sayan kuɗi da kuɗi haramun ne A- in abin ya zo kaga za ka shiga cikin bala'i a yanzu za ka iya ba da kuɗi a ka saye kuɗin zai zama halal a yanzu amma nan gaba domin zai zama muhalli ne na ilɗirari
yana da kaidi yana da ƙaidi idan ya wuce to haramun ne in ya wuce ya samu duk komai to zai zama haramun amma a halin da ake ciki hali ne na ildirari saboda in mutum bayi da ƙarfi bai san yadda zai iya canza kuɗin ba to yana ji yana gani sai dai kuɗin ya zama takarda to da ya zamo haka ya talauta ya koma baya to ya- me ya kamata ya yi zai yi wannan amma waɗanda suke abu kudin suke tun fitowa da shi su kuma wannan za a iya ɗaukar hukuncin su kamar na masu siyan abinci lokacin da ake bukata ko su ɓoye mudakhiri mudakhiri to amma ya suka yi suka samu
zai iya yiwa sun samu a soki zai iya samu babu laifi su samu a sauki ko su samu a rashin wahala wannan samun su dai kai ba za ka samu a gurin su ba a ba maganar samun a wajen ba maganar koyewa eh yanzu zai zama akwai cutarwa ga al'umma eh a wannan ai mudakhiri ne na'am na'am Ai, akwai- Bayani akwai- to duk a- wannan irinsa a hukunci kaga yanzu mutum ne ya zo ya ce yana son a bashi bashin kuɗi bashin kuɗi wannan kuɗi wannan sai aka sa riba a ciki ba za mu baka ba sai ka ba mu kaza akwai kallon da ya kamata a masa a cikin hulma'asar
shi ne karba sai mai karban sai a duba da kake neman kuɗin jari kake neman ka ƙara ko bala'i ka fito ka shigo hali ne na neman ba yadda za ka iya yi sai da wannan za ka rayu ko an ƙara mar kuɗin shi a gudunsa ba komai ba komai amma idan jari yake nema ya ƙara haramun ne yana cikin laifi to irin wayannan dole ya zama rashiwar mur- murtashi to haka amma ba za ka ce wa kowa ka yi masa bugun 'ya'yan kaɗanya ka ce duka haramun ba ne ba zai yi ba sai an duba an ga halin da ake ciki saboda wa mane ɗin ragayar bagin fala adin ya kuma alaikum to haka to wayin nan akwai ahkamu amma da yawan lokaci mutane ba sa binciken haka kuma ba sa tsayawa su gane hakan Allah ya kiyaye wannan duwa kan al'asƙamu ne eh da wannan magana na shari'an eh, gashi nan li'annahu ma arada biha illa al-haq babu abin da yake nufi da maganar da ya faɗa shi gaskiya wa kullu ma yazdaru minhu duk abin da ya zo ta wajen annabi ibrahim fa huwa muwafiqun li shari'atihi ya dace da shari'arsa fa hadha gayatu ma yuzkaru fi haqqihi wannan shine isa matuƙa cikin abin da za a faɗa cikin haƙƙin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yashhadu li hadha qawlu sallallahu alaihi wasallama me zai baka labari shine faɗin manzo Allah hina nahannasu anil wisali ka gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mutane kar ku yi wisali wato azumi ne kwana biyu ake in yau aka ɗauka gobe sai jibi tukuna sha ruwa sai manzo Allah ya ce ƙalu sai suka ce naraka tusal to ai kai kana yin wisalin kala ce ni lastu ka hayatikum ni ba kaman ku nake ba habitu inda rabiya da imuni westini ina kwana wajen ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni amma ku wana muku haka ne ba a yi muku saboda haka ni da ku ba iri ɗaya ba ne eh kaga a wani gurin yana cewa inni lastu ka mislukum wani lokacin yana cewa inni lastu ka hayatikum to kaga wannan shi ke nunawa ashe can bashariyar da ya nuna shi yasa muhammadun basharun wa laysa kal bashari baro kal yaquti bainal hajari sai shi ibrahim ya ce muhammadun basharun wa laysa kal bashari sirful maqali gaskiyar magana wa rabbi da samahu dai da Allah ya ce masa mutum ne amma ba mutum bane kaga annan ashe ah, innama ana basharun mislukum Allah ne ce fada fada fada amma kaga ai an kai kujerin da yace ne kuma hadisi yana warware nassi hadisi yana warware nassin qur'ani nassin qur'ani na warware hadisin annabi muhammadu saboda hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama tafsirin alqur'ani ne shi yake fasaranta alqur'ani wa fi misal sa'iri a cikin misalin matafi la yasihu li dabbi an qisan nuru ala nafsihi ka gani ko eh ba ba ingantuwa ga ga abin nan me sunansa dabbu damu damu an yi kisan nura ala nafsihi ya yi kiyasin haske wa kansa wannan kaman harshe ne na larabci wanda ake abin nan Eh, fai za fa yi mahaza idan ka fahimci wannan fa kai fahimci na li'adin aita ka lawan zumu na kashatin alaman alaman manna Allahu alaihi bi risalati to yaya in ka fahimci abin da ake nufi a nan ashe ka gane eh, fa kai fahimci ta yaya ne zai yi li'adin ga mutum an yi takallama bi munaqashatin yayi magana yana munaqasha alama manna Allahu alaihi bi risalati ga mutumin da Allah ya bashi annabta risala wa amanahum ala sirri wayi kuma ya amintar da shi akan sirrin zai masa wayi waja'alahu qudwatan kuma ya sanya shi shi abun koyi ne li halqihi ga halittarsa wa aidan kuma fa inna shara'i'a man qablana shari'an wanda suke gaban mu lan ta'lamu kaifa kana al-hukm ai ba wanda ya san yaya hukunci yake fiha inda ahliya a wajen hatta ta takallamu fiha sai kai magana akai eh bi nafayin ko a kori au isbatin ko a tabbatar eh dukkan shari'a haka ne wanda suka wuce na man qablana ai an ce na kawo wannan akwai wanda ma'iza ko wanda ta ce wa manzala ini zanaitu na yi zina manzala ya kawo da kai ce ini zanaitu ya rasulullah na yi zina ce ke ku je ku bincika wannan ko tana da aljani ne sai ba ta da wani aka je ta ce ya rasulullah ba da wani aljani aka je aka bincika wajen yan uwanta wannan ko tana da aljani ne aka ce ba ta da aljani ya rasulallahi ba wani aljani da ya shafi yan uwanta ce babu wani aljani da ya shafi yan uwanta ta sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce aje a jefe ta da aka je za a jefe ta a wajen jifan sai tana cewa ban yi zina ba ban yi zina ba ban yi zina ba sai sahabbai suka ce an nemi an nema miki mafita kin ki to gashi nan sai suka jefe ta sai manzo suka zo kuma suka gaya manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ba ku dawo min da ita ba dan ku ji ƙarin wani ilimin da an dawo da ita kafin a kashe ta to za ta faɗi wani magana to wani wani hukuncin kuma zai sake fita sai suka jefe ta a sai aka rufe bakin ta kenan shikenan da aka zo ko sai manzo Allah ya tashi mata sallah sai ta ah mazina ce ce fa amma annabi ya mata sallah da ya idar da sallah sai ce na ji abin da kuke cewa wallahi law qusimat tawbatuha li ahli almadinati lawasa'atuhum da an raba tubanta wa mutanen madina gaba ɗaya kowa zai iya shiga aljanna da tuba kaga irin wannan to saboda wa'innan ahkam din wani lokaci kaɗan kawai za a jarabce ka ɗan ƙanƙanin lokaci kana cin jarabawan sai a ce kai ne shugaban ƙasa haka abin yake eh ko ina zube ake yi ko ina zube ake yi duk wani rayuwar da kake gani a yi hasibin nasu an yi turku su da an yi ƙulu amanna hum la yaftanun wa laqad fattana alladhina min qablikum baya yiwa kowane abu ana amma kowa da irin nasa ne shi yasa ashaddun nasa azaban al'anbiya'u summa al'amsalu al'amsalu fal amsalu gwargwadonka gwargwadon masifaka gwargwadonka gwargwadon masifaka Allah ke fa inna shari'atana allati bi aidina shari'an da yake hannayenmu a yanzu lan yuhab bi a hakamiha ba wanda ya kewaye ta da hukuncinta illa afradu min al-kummali sai dai ɗaiɗaiku daga cikin kamilai ɗaiɗaiku daga cikin kamilai cewa sandim Allah masa rahama yana cewa alhamdulillah ya yi godiya wa Allah yake cewa da za a shafi a shafi shari'ar musulunci ya ce alhamdulillah ya ce ni zan dawo da shi eh wallahi eh shi a shafi a shafi komai na addinin musulunci ya ce alhamdulillah a tuhadis bin imatullah ya ce zai dawo da shi to wannan shine afradu min al-kummali eh afradu min al-kummal wa mul aqdabu hadhihi al-umma su ne ƙurban wayannan al'umma fama balika bi shari'i lati lam ta'lamuha to me damuwarka da shari'an da kuma wanda baka santa ba wa ma wasalat ilaina kuma bai zo wajen mu ba wa lam nadari ma hukumul lahi fiha kuma baka san me hukuncin Allah a ciki ba li ahliha ga mutanen zamanin faman arada an ya tawasala ila ma'rifati akaniha duk wanda yace yana son ya kai wannan gurin ya yi hukunci da hukuncin zamanin annabi Musa annabi ibrahim annabi dauda annabi waye ya gaya maka min gaire habarin sahihi ba tare da labari ingantacce ba fi shari'atina ba annabi ne ya faɗa mana ba kenan fa huwa fuduli magana banza ne fuduli mudakhala nafsahu fi ma la ya'ni ya shigar da kansa cikin abin da ba ruwansa kaga wannan shine gaskiyar lamari yawa ka shigar da kanka cikin abin da ba ruwanka wala yurtakabu hadha ba kowa yake hawan wannan ba illa min islamihi gaira hasanin ko gaira hasanin li habarin eh ba kowa yake hawa wannan ba illa man shi wanda ya kasance islamuhu musuluncinsa gairu hasanin bai da kyau lihabarin ga labarin da yake bayarwa min husnul islamil mar'i kyan musuluncin mutum tarko mala'ani ya fitar da abin da ba ruwansa ya fita daga abin da ba ruwansa an gane wannan sufaye suna cewa idan kaga kayi tuntuɓe a hanya ka shiga abin da malaya a nika ne ya abin da ba ruwanka ne sun tuɗe in ka yi shi a hanya ka shiga abin da ba ruwanka ne saboda babu abin da magana ake ka tsoma baki a ciki sai ka gamu da garaban ba mai garari a sufanci ba? shi yasa iza tamma aqalul mar'i qalla kalamuhu idan hankalin mutum ya cika sai ga baya magana da yawa shi yasa malamai suke cewa qalla ma salima al-miksaru min al-hafawati aw yu'sar in dai zaka samu mutum kowane magana da shi a ciki kowane magana sai ya sani to insha Allah za ka samu ba wanda ya kai shi yawan kuskure ba wanda ya kai shi yawan kuskure saboda rashin magana kamewa shau tijjani a ini a ini baya yin magana ta wuce uku duk kuma mizani ne ake nuna maka saboda ka karanta magana amma sar-sar-sar sar-sar-sar wannan wannan kana ciki wannan kana ciki wannan kana ciki to dole ana samun mutum da tsabin kuskure mai yawa Allah ce muke mu Allah ce muke mu amin amin a nan zan tashi ko nan na gaba wa min al'ajabi yana daga cikin abun mamaki annal a'ama wai makaho ne yuridu an yanka da alal basir wai yake son ya ja ya ja mai ido wa yadulluhu ala tariqi kuma ya nuna masa hanya kai wannan amma ni fa an samu ko da yake ba makaho bane kasan zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba malali na manyi ni ina zariya a nan gidan malam jibrin malamin nufawa lokacin da allah ya masa rasuwa lokacin duniya ba ta da haske saboda ba hasken ilatirin kana tafiya kan hanya ma baka ganin hannunka saboda duhun duniya irin na wancan zamanin kana tafiya kan hanya sai dai ku yi karo da mutum eh kowa yi ihu ko ce subhanallahi ne subhanallahi ce subhanallahi amma ba gani mutane saboda tsaban duhu ya fito daga wajen karatu to akwai wani gida muna ɗinkin hula sunan hulan yan latsi a dare ɗaya muke ɗinka ta saboda sayan rogo da kuli-kuli a dare ɗaya muke ɗinka ta yan latsi sunanta in muka je muka sai da ita gidan malam bakon to nan ne wanda yake da wuta to muna zuwa muna hiran ɗinki to muka je muka yi muka to mun tashi an kashe wutan gidan sai ga malam malam aliyu na manyi ya fito daga wajen karatu shi kadai shi baya da jagora makaho ne kuma da makantan aka haife shi yana tafiya yana tafiya sai na kama shi sai ya ce wane ne sai na ce harisu ya ce a sake sai na jawo shi ni sai na fada ramin kasan zariya su suna tona yawa ba kwatansu yana zuba duk gida suna tona masa ne mai zurfi sai ni na fada ramin ya tsallaka wannan ba na mancewa da wannan abu ba na mancewa ko kaɗan kuma na jawo shi ba eh lokacin da aka man haka eh mala aliyu na mangi kenan to kaga zuciya ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba ni na faɗa rami shi kallaka to irin wannan ganin ba irin su ba su irin ganin su nasu ne na daban eh anna al'ama yuridu an yankada al-basiri kana ganin mai makaho zai ja mai ido wa yadullu ala tariqi wa min huna tafham to daga nan zaka gane anna ma fa'alahu sayyidina sulaiman abinda annabi sulaiman ya faɗa ya yi aikata mimman darabas ko as as as-suq wala anaqil al-khayl ko misalin da aka buga na maganan kasuwanci da kuma dabbobin da dabbobin da aka kora hina shagalatu wanda suka shagalantar da shi garin kallonsu hatta tawarati shamsu har rana ta buya kama hakallahu anhu kamar yadda Allah ya kawo hikaya jaizun fi shar'i cewa lokaci ya wuce bai yi sallah ba har gashi nan gashi nan yadda duk kowa ya faɗa to wannan hukuncin a shi annabi Sulaimanu bai isa ya saba wa ka'idan Allah ba bai isa ba to amma kaga ai ga abin da ya daga masa ga ya tsaya yana lura da dabbobi ko kasuwanci yana lura da dabbobi wanda ake kilisa da su misali har lokacin sallah ya wuce ma hatta shagalatu hatta tawarati shamsu har rana ta faɗi kama hakan lawanu jaizun fi shar'i jaiziyan cikin shari'ansa wa kadhalika jami'al anbiya'i wal mursalina duk wani abin da kaga annabi yayi ko rasulu yayi jaizi ne a cikin shari'ansu wannan shine shautu da ne ke son ya tattare ya kawo ya ajiye maka karka ce a to ai gashi nan ma ka san an dawo da rana sau biyu ne a duniya da zamanin annabi yushau da kuma zamanin manzo Allah wa ruddallahu shamsun bu'aida gurubiha wannan so biyu aka dawo da rana bayan ta faɗi aka dawo da ita so biyu ne a duniya alhamdulillah za mu shiga a hawal na manzanni saboda dai a ƙara kiyayewa don kar a shiga garari mu kuma muna ba da goyon baya akan kar a shiga gararin a zauna lafiya Allah ya taimake mu albarkan sayyidina rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi qidari al-azim salatan tamla'u al-azala wal abada az-zamana wa makana madrubatan fi kulli adadin بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين الفاتحة